نستغفره هدينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يوم ما البركه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a yau muna ranar lahadi wacce take tara ga watan safar hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu na ubangiji ka ƙarƙashin makarantar madarar tsarin karatun namu shine za a yi zama hudu zama hudu za a yi muna fata in Allah ya taimake mu a iya kammala littafi in ma dai ba a kammala ba duka taimakon Allah ne tsarin zaman zai zama za a fara karatu daga tara zuwa tara da minti arba'in daga tara da minti arba'in zuwa goma da minti ashirin sai a huta na minti goma daga goma da rabi kuma sai a ci gaba da karatu zuwa sha ɗaya da minti goma daga sha ɗaya da minti goma kuma sai a tsaya sha biyu sauran minti goma sauran minti goma insha Allah shi kuma sai a amsa tambayoyi muna fatan yin uwa za su ba mu haɗin kai kuma za a saurara a nasu sosai zai yi kyau kuma kowace ta samu abin rubutu saboda kalmomin da za mu ji daga bakin malam ko ta kalma da za a fassara ni da Allah ba za ta iya rika ba sai ki jokin din shi sannan a gyara zama kowace ta gyara zama don Allah duk wacce kan ta yi zaman da bai kamata ba ta gyara insha Allah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah bai sarki ya kawo mana rana ta Lahadi kamar yadda malamin gabatar tara ga watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma a cikin baka uku ga watan agwas ko watan takwas kalandar na da shekara dubu biyu da ashirin da biyar makasudin haɗuwar shine tunatar da juna ko zaburar da juna game da wani al'amari na addini kamar yadda yake sunna ce a ciki ko kuma tsari ne na karantarwar shi addinin sashi ya tunatar da sashi ko ma mutum shi kan shi ya tunatar da kan shi dan adam yana da mantuwa yana da rafkana yana da shagala ya sama su kira shi da al'insa wa masu miyar insanu illa li nasihi ومن فنه إلا أنه يتفنه sannan uwa kuma ga shekan na kewayawa yana zagayawa ba zai bari a zauna lafiya ba inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hubbahu liyakun min ashabi sa'id lura da haka akan shirya ire-iren waɗannan zama don a tunatar da juna cikin wani al'amari daga al'amura na addini a wannan zama mun ɗauki wani maudu'i mai muhimmanci wanda yake da alaƙa da rabin duniya kuma wani rabin kuma mai tasiri wajen kyautattuwar jagororin ita duniya su ne maza mawdu'in zai tattauna akan ta'limul mar'ati wa atharuhu fi islahil umma karantar da mace da kuma tasirin da karantar da ita matar macen ke yi wajen ganin al'umma ta gyaru to idan aka ce an ilmantar da mace to shi kenan ka ilmantar da duniya ne kamar yadda wani yake cewa idan ka ban namiji ɗaya ba zan iya samun maka da daula da shi ba wadda za a iya cewa ga ta ina da tabbas za a yi alfahari da ita amma idan ka ban mace ɗaya to za mu samar da daular da kowa zai amfani da ita muna da misalai masu tarin yawa na gudunmawar da mace ta bayar amma da sharaɗin sai an karantar da ita ba ma da haufi ko ɗaya cewa matuƙar ka karantar da mace ba din ba din ba sai a ce malam je kai ta baccinka in ka ji kwatsam ba matsalar ta bace sai dai kai namiji ko mu maza gudunmuwar da zamu bar shine mu tabbatar an karantar da ita mace tana lilo ne ko tana yawo ne ko tana fantamawa ne akan wasu falo guda uku kuma ba ta rayuwa a ɗaya a kawai dole za ta rika kirata daga wannan falon zuwa wannan falon suna cewa ana haihuwar mace tana falon mahaifi ne in ka ga mace na harhar tana rawar kai tana ƙarama an samu matsala a babanta matsalar daga uba aka samu ko dai yayi kuskuren zaɓa mata uwa ko yayi kuskuren zaɓa mata dangi ko yayi kuskuren zaɓar sirrikai ko yayi kuskuren zaɓar gidan da zai zauna ko al'ummar da yake ciki ko yayi kuskure wajen kashe kuɗin shi yayi ta sayan taliya da indomi amma ya gaza sayau mata ko nemo mata tarbiyya da ilimi in mace ta yi aure kaga tana rawar kai falon mijinta ne aka samu matsala lallai a mijinta akwai damuwa akwai viruses akwai bacteria amma in dai miji ya yi tsayuwar dakan da ya kamata to insha Allah ko da dambun yashi suke ci miyar ruwan kwata to insha Allah wannan matar ta yi alfahari da ita wuri na uku shine mace ta zama a falon 'ya'ya. in ka ga tsohuwa na rawar kai ‘ya'ya ne aka samu matsala lallai ‘ya'yan kan ba su tsayu ba su tsayu da wajibinsu ba yanzu ba za ka zargi miji ba don shi ma ya tsufa da ufa talib wani matsalu so da haka maudu'in mu yana da matukar muhimmanci ta nan fuskar ga littafin da za mu bi nan na duba shafukan shafi hamsin da hudu duk da faharis kenan duk da kuma kamar banda ma mukaddima yawa daga na'am da daga mukaddima zamu iya shafi shafukan suka fara ko daga nubda an makanatil mar'a to da haka akalla muna da wajen shafi 57 muna da awa biyu da ko kusan awa uku insha Allah zamu yi kokari ya zama na ba a bar komai ba kamar yadda larabawa suke faɗe ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu abinda ba za ka iya kwashewa duka ba to kuma gaskiya bai kamata ka bar shi gaba ɗaya ba ka haɗu da dunkulen zinariya guda uku kai kai ka iya ɗaukar su ukun sai ka ɗauki biyu ka bar ɗaya ana yi da kai ya fi ba a yi da kai in ma biyun ba za su ɗauki ba ba su ɗauki ɗaya Allah ya sa mashi albarka an sha gani ɗaya na iya aikin uku ɗaya na iya aikin dubu ma yayin da dubu suke gaza aikin ɗaya Taken littafin shine ta'alimul mar'ati wa asaruhu fi islahil umma. Ilmantar da mace da tasirin haka wajen kyautatuwa ko gyaruwar al'umma. Akwai muqaddama ko al-muqaddima, ana iya karanta ta a haka, don da karanta yayi. Zaka iya cewa al-muqaddamatu da yi wa dalun fataha bina lil maf'uliyya kenan. Za kuma iya cewa al-muqaddimatu bi kasri dal bina lil fa'iliyya. ko na suna na fa'ili bi yayi kuma gabatarwa mana bayanin da ke ciki su suke gabatar mana da littafin saboda yanzu muqaddima kenan muqaddama abinda aka gabatar maka kafin a zo maka bayanin littafin maf'uliya kenan saboda amma dai malamai sun ce duka yayi kamar yadda al'imamu taftazani yake cewa duk wanda ka ɗauka ya yi ba a zargin don ka ɗauki ɗayan ba ka ɗauki ɗayan ba alhamdulillahi alladhi khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal unsa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci jinsuna biyu namiji da mace su biyu ne a duniya sauran sai dai ka kira su da wani sunan amma in dai dan adam ne in dai mutum ne wanda aka karrama aka girmama aka cire annabawa da manzanni da salihai da malamai a ciki su biyu ne kuma abun ban sha'awa mace ita ce rabi annisa'u shaqa'iqur rijal kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma abun wani ban sha'awar ita macen ita ta haifi ɗaya rabin so da ita mace kusan tudu biyu take ci ita ce rabin duniya kuma rabin zai zo ya gaishe ta yace sannu mama amma in ta zubar da mutuncinta to lallai kam za ta sha mamaki wasawwa bainahuma fi dawa'il aqidati wat ta'allumi wal jaza kuma Allah ya daidaita waɗannan jinsuna biyu wajen abin da ya shafi aqida duk in kai aqida za a baka lada za a bata lada wal ta'allum da koyo an daidaita mu mu fita mu koyi ilimi mu duka biyan sannan wal jaza da kuma bada sakamako namiji zai shiga aljanna mace za ta shiga aljanna namiji zai je firdausi mace za ta je firdausi za a bada jaza'u wifaqa ita ma za a bata jaza'u wifaqa wa faddalar rijala ala nisa'i bi mannihi Allah sai dai ya fifita maza akan mata da fifiko da baiwa irin tashi wannan kuma su matan alheri ne a gare su yanzu yadda kayan miya ke tsada ke a ce ke zaki kawo cefa ne ake Allah rufa maki asiri kin ji ana labarin farashin masara a rediyo sai ki kashe rediyon ba ruwanki kan ma ki ji ya dawo ki rika bai samu ba kawai da an dawo ki kalli hannun shi anil yamini wa anil shimali izi me ya shigo da shi kin ga ke yanzu kin buta shi yasa wani namiji yake cewa da ana amendment da ya roki Allah a yi amendin a mai da shi wata yar budurwa ya auren shi ya ci bulus ya wanke sha ɗaya ya tsoma shida ran da ya ga dama ya tsoma ɗaya ba ruwanku da aka mace in ta ga dama ba abin da ya dame ta wai naira wata dala ba abin da ya dame ki kayan da dalar zaki siya za su siya kike so to sai aka fifita mu saboda wahalar da muke yi shi yasa ko mace mace maza mun fi yawa wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya fifita maza ne da abu biyu tun asalin zubin halitta jinsin maza ya fi jinsin mata aw may yunashu fil hilyati wa huwa fil khisam ghayru mubin sannan saboda abin da muke ciyarwa ba zan je in yi fafutuka in kawo abinci kuma a ce daidai muke da ke ba to ina amfanin hatsin da na bayar to da haka tunda ni na ciyar to ni ne kwamanda in ci yace wa ashkuruhu ala ma akrama bihi nisa ina godiya bisa ga abinda Allah ya girmama mata da shi min iskafin nafaqati ta yadda ya sariyar musu da ciyarwa ba dora muku ciyarwa ba gaire ha da wani wa usalli wa usallimu ala nabiyil muhtar ina sallama ina salati ina sallama ga annabi zababbe alqa'il wanda yace an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata abokan gwagwarmaya ne na maza alladhi 'allamaha wa awsa bi ta'limiha wanda Allah ya sanar da mace kuma yayi wasiyar da a sanar da ita wa ala azwalihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fil ilmi wal amali bi ihsanin ila yawmiddin da wanda suka bi su cikin ilimi da aiki da kyautatawa har zuwa ranar sakamako amma ba'du bayan haka wannan amma ba'du sunna ce a cikin zance annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akai in ka duba al'adabul mufrad ko su littafai da sauransu fa innal mar'ata lallai ita mace nan wurin kama akwai kuskure ko hiya ya kamata ya zama hiya allati tumassilu kullu mujtama'in bi'tibariha sharikati ar-rajuli wa rafiqatihi ita ce ta cancanci ta zama ta ba da rahoto na duk wata al'umma in na shigo anguwa ya za in gane nagartarsu matansu zan fara kallo idan matan suka zama nagartattu karka damu insha Allahu mazan ma nagartattu ne kuma ita ce abokiyar rayuwa ta ɗa namiji wa mu'awanatin lahu 'ala najahi wa ada'i wajibatihi fil mujtama kuma ita ce mai taimaka mashi wajen tsira da sauke wajibai a cikin al'umma wa bi itibariha mas'ula an tarbiyatil ajyalin nashi'a kuma ita ake tambaya ita ake dorawa nauyi wajen ganin cewa ta sauke wajabcin da aka ɗora mata na tarbiyyar al'umman nan gaba, su mata su ne nan da shekara ɗari, to matan yanzu su za su sa ɗan bar samun zaratan shekara ɗari nan gaba, ko shekara saba'in ko shekara tamanin, shi ne ma'anar wannan zancen. Fahiyya nisfu duniya ita mace ita ce rabin duniya wa ummun nisfil akhir kuma ita ce rabin uwar rabin fa bi ta'limiha idan aka sanar da ita tu'allima wa tu in fa bi ta'limiha tu'allima in aka sanar da ita za ta sanu wa bi tarbiyatiha tuaddi muhimmatiha in aka tarbiyantar da ita za ta iya bada wancan wajiban wa itahatu furusit ta'limi amamaha ba ta damar bude mata kofar koyon ilimi a gabanta wa idadul baramiji litadribiha da tsara wasu shirye-shirye da program dan ba ta horo wa tasqifiha da daga kimarta wa raf'i kafa'atiha da daga tamkarta mana ta sha bamban da tsararrakinta wa tibari mawhibatiha da kuma la'akari da irin baiwar da Allah ya mata kowane mutum akwai baiwar da Allah ya mashi bisa ka'idar wa laqad karramna bani adam amrun daruri wannan abun al'amari ne na dole wa hajatun massa la gina lil bashariyati anha kuma wata bukata ce mai tsanani da dan adam ba zai iya wadatuwa daga gare ta ba wa mimma yazidu min daruriyati ta'limil mar'ati yana daga cikin abin da ke ƙara muhimmancin ilmantar da mace likai ta abu da rabbaha dan tabota wa ubangijinta ala basiratin a bisa ilimi wa tuhsina tarbiyata abna'iha kuma ta iya kyautata tarbiyar ƴaƴanta huwa shine annal madrasata lam takun mustaqilla anil hayatil manziliya makaranta ba ta iya samar da gwarzo face sai an hada da makarantar uwa wadda ita makarantar uwa ita ce primary ita ce jami'a ita ce gaba da jami'a ma yace balil atfalu kai ƴaƴa ma yumkinuhum ta'allum fi kulli makanin kal manzil za su iya koyon ilimi a kowane wuri matukar ya zama kamar gida yake dan nan suke da natsuwa nan suke da sakin jiki bal inna jaza'an kabiran min al'amaliyati tarbawiyya yaqwa ala atikil ummi sakamako mafi girma da ake fatar samu a harkar ilmantar da yara yana kan uwa ne bi itibariha madarasa saboda ita makaranta ce kama kala Hafiz Ibrahim kamar yadda Hafiz Ibrahim ya faɗa al'ummu madarasatun idza a'adadtaha a'adadta sha'aban tayyibal a'raqi al'ummu raudun in ta'ahadahu al-haya birriya awraqa ayyama iraqi al'ummu ustadul asatizatil ula shagalat ma'athiruhum madal afaqi yace uwa makaranta ce in dai ka tsara ta akan ta zama makarantar in ko ka tattali uwa ta zama makaranta to ka samar da al'umma mai tsarkin asali al'umma raudun uwa da ka ganta dausayi ne in ta ahadahul hayadir riyi in aka ci gaba da bashi ruwa auraka zai ganye ayyama iraqi iya ganyen da kake tsammani mai kyau mai ban sha'awa yace bari ka ji al'ummu ustazul asatizatil ula ita mace ita ce malamar malamai, farfesos ɗin farfesos, farfeso ce ta farfesos, duk wani da kowa ka kalla mace ta yi shi, kowaye, kuma in ka bibiya akwai gudunmuwar da ta bayar wajen ci gaban shi. Muka a ciki da misalai da yawa da za mu bayar kamar Ahmad ibn Hanbal yana ɗan ƙarami mahaifin shi ya rasu, mahaifiyar shi ita ce wannan ɗawainiyar. yace mahaifiyata na tashi na tun tsaki karshe karshen dare ta je saboda ni za ta dindima ruwan da zan yi alwalla ta sa ni in yi alwalla in yi nafila sannan ta ce asuba ta yi ta bude kofa ta rako ne ta kawo ni kusa da masallaci ta koma gefe ta jira in mun gama sallah ta ja ni mu koma gida shi yasa yake cewa shi yasa bai aure da wuri ba al-Imam Ahmad ibn Hanbal sai dai shekara arba'in. ya ce amma ba na fatar wani ya auka ma wannan matsalar daga cikin manyan dalilan shi mahaifiyar shi Ahmad ibn Hanbal bai dogayen tafiye-tafiye na neman ilimi ba me ya faru mahaifiyar shi shi kadai take da shi shi ma kuma shi kadai yake da ita to kaga ya more uwa ko to sai aka more shi shi kuma wai bai sai ibn Hanbal ba masoya sun san shi makiya sun san shi shedan ma ya san shi da ma'anar kalima da mace ita ce malamar malamai wanda al-asatizatul ula duk malaman farko fa shagalan ma'atiruhum madal afafi wanda sunan su ya cika duniya duka mace ce ta haife su yanzu Suhaila mahaifiyar Rabi'atul Ra'ayi zamu dan ji wani abu akan kissarta wannan matar in aka samu irinta mallan kana sai da kanka ka aura zaka iya sai da kanka ka aure ta ba yaron bai san baban shi ba shi rabi'atul ra'ayi sai da ya kai shekara 25 har an nada shi malami a rauda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya san waye mahaifin shi a fuska wata ilmantar da shi uwa sufyanu sauri mahaifiyar shi haka take saka har tsakar dare tana saka dan da safe ta siyar ta bashi kuɗi ya je makaranta tace yaron nan ko zan wahala sai yayi ilimi Hisham ibn Ammar gidansu maman ta siyar ta kulle mai kudin ta ce ya je karatu ta koma bayan gari kaman ba fulatana uwa to ita ce asatizatu ustazatul asatiza hadha li ahammiyati ta'lim almar'ati ishtahara hadhihi almaqula saboda muhimmancin karantar da mace wata wani salon zance ya shahara allim ra'atan wahidatan yu'tika daula ka ilmantar da mace daya zaka samu ƙasa guda daula guda amma idan ka karantar da namiji ala sa ka samu anguwa daya hiya maqulatun majaziyya tu'abbiru an an ahammiyati ta'lim al-mar'ati wa ta'sirihi al-ijabi 'ala al-mujtama'i kakul falmar'atu al-muta'allima tusahimu fi bina'i usratin wa'iya ita mace mai ilimi wadda aka horar ita ke zama fitilla kuma malamar gaba daya al'umma wa tarbiyati ajyalin muta'allima da kuma tarbiyantar da masu tasowa waɗanda suke da ilimi wa tanmiyati mujtama'in salim da kuma gina al'umma wadda take cike da kubuta daga laifuka wa hadha bi dawrihi yu'athiru ala taqaddumi ad-dawlati wa izhariha daga nan kuma sai kaga kasa ta ci gaba wanda yake gabatarwa nubza an makanati al-mar'ati fil islam nubza ko nabaza gabatarwa yar takaitacciya game da matsayin mace a musulunci mace yana da matsayi a musulunci lura da yanayin lokaci ba za mu riga karanta komai da komai ba za dai mu iya kallon saƙon sai mu isar da shi tun daga littafin na hannun abin nan mutane kowa zai iya karantawa kuma akwai malamai a iya tuntuɓa su shi ƙarin bayani kila ma har da mulahazat ma laqad rafa al-islamu makanat al-mar'a musulunci ya daga darajar mace wa akramaha bima lam yukrim ha bihi dinun siwa ta yadda musulunci ya daga darajar mace dagawar da wani addini bai taba ma mace ba ballantana wata al'umma fan nisa'u fil islam shaqa'iqur rijali su mata a musulunci sune tsarai kun maza wa khairun nas khairuhum li ahlihi mafi alkhairin mazaje shine wanda yake zama mafi alkhairi ga ga matar shi ko iyalai shi fal mar'atu fi tufulatiha laha haqqur ridha mace tana da haƙƙin a shayar da ita wa ri'aya da kula wa ihsani tarbiya da tarbiyantar ruhiyya fi zalika alwaqti qurratul ayn wa samaratul fuadi liwalidayha wa ikhwaniha a wannan mataki tana karkashin iyayenta ne da ƴan uwanta wa idza kaburat in ta girma fa hiya almu'azzaza almukarrama allati yagaru alaiha waliyuha in ta girma kuma sai ta koma karkashin waliyinta ila mahaifi wa yahutu ha bi ri'ayatiha ya bata kula da kariyar fala yarda an tamtadda ilaiha aidin bisu ba zai yadda wani hannu ya taɓa ta da mummunan abu ba, wala alsinatin bi adha ko kuma wani harshe ya cutar da ita, wala a'yunin bi khiyana ko wani ido ya mata kallon rahandi, kallo na cin amana. Wa idza tazawwajat kanat kana zalika bi kalimatillah in ta aure wannan kuma da yardar Allah ne da izinin Allah ne wa misaquhu al-ghalid da kuma alƙawari mai kauri da aka kulla da auren fatakunu fi baitiz zawji bi a'azzi jiwar sai ta zauna a gidan miji da iko da izza saboda kariya take samu daga mai gida wa amna izimar da kuma tsari mafi muhim mafi girma da take samu wa wajibin ala zawjiha ikramuha wajibi ne mijinta ya girmama ta wal ihsanu ilaiha ya kyautata mata wa kafful adha anha ya kame cutarwa daga gare ta wa idza kanat umman kana birruha maqrunan bi haqqillahi ta'ala in ta zama uwa to yanzu yin mata biyayya ma yana haɗa da biyayya ga Allah ƴaƴanta dole su bi mata biyayya kamar yadda dole su yi wa Allah biyayya wa uququha wal isa'atu ilaiha makarunan bi shirki billah kin mata biyayya ko yana tare da shirka kin ga ƴaƴa an ce dole tawan aukarha dole su yi ma uwa biyayya wa idza kanat ukhtan fa hiya allati umira al muslimu bi silatiha in ta zama ƴar uwa kuma dole ƴan uwa su sadar da zumunci ba za ka zo ka ce mai uwarka ba ke ba kya ziyarar mutane sai a ce baka da hankali kai ne za a ce baka ziyartar ta ita ba ta yi laifi ba saboda ita mace ce wa ikramiha wa la ghirata alaiha wa idza kanat khalatan nan ma kanat ne ba kuntu ba in ta zama yar uwar uwa kanat bi manzilatil ummi fil birri was sila ta zama daidai da uwa in ga uwa ita ita mace za ta iya haihuwa so da dama kenan za ta haihu ta zama uwa kanuwarta ta haihu ta zama uwa yadda ta haihu ta zama uwa tana da ƴaƴa kala uku ƴaƴanta ƴaƴan ya ƴaƴan kanuwa kuma duka wajibi ne su yi mata biyayya wajibi ne su yi mata hidima wajibi ne su kyautata mata mace ce ke da wannan gatar wa idza kanat jaddatan aw kabiratan fi sinni zadat qimatuha lada auladiha wa hafadiha in ta girma sai darajarta da kula da ita su karu a hannun ƴaƴanta da jikokinta wa jami'u aqaribiha da sauran ƴan uwanta wa idza kanat ba'ida anil insani la yudnihi qaraba aw jiwar kana laha haqqul islamil am idan mace ta manyanta ko ba ku da alaka kuma sai kaga ana girmama ta saboda haƙƙin musulunci min kafil adha wa gaddul basar wa min ikramil mar'ati wa min ikramil islam lil mar'a anna laha haqqat tamalluki wal ijarati wal bai'i wash shira'i wa sa'iril uqudi wa laha haqqut ta'allumi wat ta'limi bima la yukhalifu dinaha in mace ta kalli mutunta ta da musulunci yayi za ta ga tana da haƙƙin ta mallaki wani abu za ki iya mallakar komai da namiji zai iya mallaka ki mallaki private jet na biliyan ɗari biyu da hamsin ki mallaki direba ki mallaki kamfani ki mallaki mota mai nishi ki mallaki kuɗi ko sun kai na mansa musa kuɗin mansa musa sun fi na elon musk sun fi na Bill Gates ninkin ba ninkin duk ya halasta ya halasta ki saya ki sayar sai da Khadija yar kasuwa ce ita da kanta ta ga amanar Annabi ta nemi tana son shi ta hannun kawarta Nafisa kuma aka yi auren kin ga yar kasuwa ce tana da jari tana da wane ne to mace tana da wannan sannan tana da haƙƙin ta kulla wani abu za ta iya ta saya ba sai ta sa wani mata sayayyar ba za ta iya sayarwa kuma sayarwar ta yi abinda ba a yadda ba shine ba za ta bayar da aure ba nata ko na waninta sai dai a bayar da aurenta sannan tana da haƙƙin ta nema ilimi kuma tana da haƙƙin ta koyar da ilimi ta zama babbar malama farfesa hafiza wata mutkaina mai ilimin gaske di wannan tana da wannan haƙƙin labudda min ta'limil ummi jayyidan qabla zawajiha ba makawa a karantar da wanda ake so ta zama uwa kafin ta yi aure kada ce to ko shikenan ko ko batta ba sai ta yi islamiya ba in ta aure ta fara ina wa zai aure jahila kenan sai dai idan sun zo auren maka su ce to wane mun fahimci tun da gaban nan tamu ta kai gaba muna da wata yarinya jahila bari mu auren maka ce to eh to ina ga ai haka to sun kashe ka kenan kuma ba wai yau suka kashanta ba har shekara ɗarin ka sun kashe sai ka zama nasiyan mansiya wa qabla an takuma hiya bi dawriha fi tarbiyati abana'iha a ilmantar da mace kafin aiki da ilimin ya zo na tarbiyya ga ƴaƴanta wa ta'limihim da karantar da su wal ishrafi ala baitiha da kula da gidanta wa musharakati zawjiha mu'tarakil haya da kuma yadda za ta rika tarayya da mijinta wajen gwagwarmaya rayuwa dole sai mace ta rika tarayya da mijinta hatta a gwagwarmaya rayuwa shi yasa zaki ga macen da ta san me take sana'ar mijinta har bincike take akan sana'ar yana sayar da ciyawar awaki har YouTube za ta rika shiga tana browsing asalin tarihin sai da sana'ar dawaki a cikin sahabbai kila sai ta samu wani sahabi babbar sana'a shi kenan kuma an miki bushara da aljanna da kun matsa mata ta baku tarihi kuma yadda wannan yayi insha Allah haka wannan zai yi to kin ga haka za ta zama ta shige wajen ayyukan da suka shafi mijinta yace lidhalika kana al-islam wa huwa shari'atu allati ansafat al-mar'a musulunci shine wanda shari'ar da tayi wa mace adalci wa karramataha shari'ar musulunci ta girmama mace wa raddat ilaiha adamiyataha tam dawo mata da yar adam takaddinta ya kusu da'iman ala ta'limil mar'a kullum musulunci yana kwadaitarwa da a ilmantar da mace yayi umarni da neman ilimi ga maza da mata a mataki iri ɗaya cikin ayoyi masu yawa a wurare da dama yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja duk nassoshin da suka yi magana akan falalar ilmantar ko neman ilimi to zaki cimma mace na cikin gamayya ko jeren giyar waɗannan ayoyi saboda haka yadda aka umarci namiji da yaje ya koyi ilimi ita ma mace an umarce ta da je ta koyi ilimi innama yakhsha Allah min ibadihi alulama akwai maza akwai mata wal hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wa kun rabbi zidni ilma duka maza da mata sun shiga saboda haka fifiko da kimar masu ilimi da Allah ya faɗa to akwai mata a ciki shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi akwai maza akwai mata qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim da Allah ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa iqra din kamar umarni ne ga muzakkar amma kuma jinsi ne maza da mata sun shiga iqra ya rajul iqra ya mar'a mace je ki karanta je ki koyi ilimi je ki kaza je ki kaza je ki kaza allazi allama bil qalam allama man allama al insana ma lam ya'lam in ka ce al insan namiji ya shiga cikin al insan mace ta shiga cikin al insan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar game da ilmantar da mace ga wani hadisi nan salasatul lahum ajrani mutane uku suna da lada hannunki biyu mutumin da rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutumin da yayi imani cikin ahlil kitabi da annabi shi da aka aiko manzon Allah kuma yazo yayi imani da shi za a bashi lada biyu da bawan da ya bada haƙƙin mai gidan shi kuma ya bada haƙƙin Allah cif shi ma yana da lada biyu da mutumin da yake da kuyanga ya ladabtar da ita ya ilmantar da ita ya gyara tarbiyyarta sannan ya yanta ta sannan ya aure ta ta zama ya ba baiwa ba yana da lada biyu to kaga ilmantar da matarka lada ce akan kuma kula da ita da kai kadhalika akhrajal bukhari fi kitabil ilmi hadisan an ibn abbas qala ga wani hadisin nan za a same shi na Abdullah dan Abbas a cikin kitabul ilmi shi ma da ya magana akan irin wannan kular da addini da zaburarwar da ya yi wajen ganin cewa an ilmantar da ya mace kama kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya harisu ala ayyaja ala almar'ati yawman ya'izu hafi kamar yadda annabi ya sanya wa mata ranar da za su rika taruwa wa yu'allimaha umura diniha ya rika koya mata al'amarin addininta wa duniyaha da duniyarta daga cikin ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri nan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan mata sun kai kukan cewa ya tare wajen maza ya zo wajensu suka nemi ya sa masa rana kuma ya sa masa rana ya rika zuwa yana karantar da su fa wa'aba hunna wa amara hunna fa kana mimma qala lahunna daga cikin abin da ya ce musu shine ma minkum namra'atun babu wata mace a cikin ku tukaddimu salasatan min waladiha da ƴaƴanta uku za su rasu illa kana laha hijaban minan nar face wannan matar sai ‘ya'yancin uku da suka rasu kafin balaga sai sun zame mata sutura daga shiga wuta, kariya, wata mata da ce, wasu naini, ya rasu da to biyu fa, ya ce, wasu naini har biyun ma, su daga wanda ‘ya'yanta biyu ma suka rasu ita ma ta shiga. Wa bi zalika kana annabi sallallahu alaihi ya harisu ala ta'limil mar'ati bi sifa amma wa kanat al mar'atu tahduru durusal ilmi wa majalisahu ma rasulihi sallallahu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa tas'aluhu wa tunaqishuhu وتتفهم وتعي كل ما يقال لها ويدرس لها tana saurata mata na zuwa majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam su koyi ilimi su fatawa su tambaya su haddace ya tabbata daga Anas ibn Malik ne ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi karin wa muslima malamai suka ce bai inganta ba amma kuma in ka ce musulmi ai ai duka sun shiga wani ya baka biro ce da Allah rubuta musulman gidanku sai ka rubuto mazan zalla yace a'a mahaifiyarka na ce eh tana da ka shiga ɗakin ta na kai yake ce to in ka je ka gaishe da anniyan nan kai ya ce yace ta ai ba ta sunanta anan wannan na cikin kuskuren da ake yi yadda za a ba da takarda nan da Allah ce da Allah rubuta mana masu arzikin garinku yake ta hararo wani har da wani da bai sallah dan fa na saddaka yake rubuta kai ba za ka san sunanka ba to da kai a ganin ka kai ba ka da arziki wannan musuluncin gashi nan dai kai ba arziki bane a wurin ka kai a ganin ka kuɗi su kaɗai ne arziki ina da an ce rubuta musulman gidanku sa mahaifiyarka sa sunanki wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi ka muqallid al khanazir al jawhar wal lu'lu aw al dhahaba ba a da ilimi inda ba nan ya dace ba a zama wata jahila ita ce mata kin ji Allah ya ce a bai ba saboda haka wannan hadisi yana nuni ga muhimmanci na neman ilimi lokacin to bari mu samu gaba mu karkare wannan eh can kusan paragraph din na karshe karshe shafi na tara yace da zalika fa innahu warada anhu sallallahu alaihi wasallam hadithun rawahu mujahid annahu sallallahu alaihi wasallam qal hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari wanda al-imam daga ta hanyar mujahid ibn jabr daga abdullahi dan abbas la yata'allamu al-ilmu mustahin wala mustakbir duk mai abu biyu ba zai iya samun ilimi ba to da kada mace ta zama tana da su dan ta ga da samun ilimi shine jin kunya da kuma girman kai saboda haka ne Aisha radiyallahu anha take cewa ni'man nisa'u nisa'ul ansari madalla da mata na mutanen Madina lam yamna'hunna al-haya'u ay yatafaqqahna fi din kunya ba ta hana su fahimci addini hatta annahunna kunna yas'alna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an guslil mar'ati suna tambayar annabi har abin da ya shafi wanka na mace فيجيبهن ولا يجعل الحياء مانعا في التفقه في الدين او العلم kunyar bata hana su fahimci ilimi bata hana su fahimci addini lidha lidhalik wa li hirsil mar'ati fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala huduri majalis al-wa'z wal ilmi faqad kharrajat madrasat faqad kharrajat madrasatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adadan kabiran min an-nisa makarantar annabi sallallahu alaihi wasallama ta fitar da mata na adadi mai yawa cikin malamai barasna fi majalil fiqh wal hadith waɗanda suka yi shahara suka yi fice a fage na fiqh da fage na hadisi wa gairaha min majalatil ilmi al mukhtalifa a fagage na ilimi da fagage na fannona daban-daban daga ciki ga sayyida Aisha radiyallahu anha su sayyida Hafsa da gudunmuwar su ma da suka bayar ga su Ummu Atiya da sauransu hakan aka zo mataki na tabi'ai tabi'u tabi'in kowace tsabaka ka zo akwai mata da suka taka rawa waɗanda gudunmuwar da suka bayar ba ɓoyayya ba ce wajen ganin cewa wannan addinin ko ilimin ya kai matakin da ya kai akwai wani littafi da ɗaya daga cikin malamai ya rubuta ya sa mashi suna faqihatun alimat faqihatun alimat na Muhammad Khair Yusuf shafuka wajen 125 kawai abin da ya tattauna akai shine zaratan mata malamai waɗanda suka baiwa addini gudunmawa na ganin cewa ba a barin mata a baya ko bai kamata mata su zauna a gefe ba ba sa bayar da gudunmawa ba sa yin abin da ya kamata su koma gefe ya kawo mata masu tarin yawa asma'u bintu asad uktu isma'il ibnu yahya ummur rahim bintu muhammad al-qastalani ummat amatul latif bintu nasih ibnu al-hanbali baya khatun bintu ibrahim da sauransu da yawa saboda gudunmuwar da suka bayar yana ga lokaci yayi ko zagayen farko sai mu dakata a nan mun dawo zagaye na biyu sai mu tashi ahwalul mar'ati qabla al-islam wannan zamu bi shi insha Allah a gurguje ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh